الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya wanda ya sada mu a wannan yammaci na juma'a a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin kuba a sunna wanda yau shine 29 daidai ga watan rajab hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 440 daidai wanda ya dace da biyar ga watan hudu shekara ta 2019 miladiya domin ci gaba a cikin karatun littafin namu mai albarka kitabu tauhid na babban malamin nan salih ibn fauzan fauzan hafizahullahu ta'ala a satin da ya gabata muna cikin babi na uku mun karanta abin da ke zamantowa wajibi ko kuma fasalin da ke bayani game da wajabcin san manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da girmama sa da kuma hani game da guluwi cikin sha'anin manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam. Har yau dai muna cikin fasalin a yau za mu tashi gaba ta uku. Faddana.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المعلف رحمه الله الثالث بيان منزلته صلى الله عليه وسلم لا بأس ببيان منزلته بمدحه صلى الله عليه وسلم بما مدحه الله به وذكر منزلته التي فضله الله بها ونعتقاد ذلك فله صلى الله عليه وسلم المنزلة العالية التي أنزله الله فيها فهو عبد الله ورسوله وخيره من خلقه وأفضل الخلق وخيرته من خلقه وأفضل, وأفضل, وأفضل الخلق على الإطلاق وهو رسول الله إلى الناس كافة وإلى جميع الثقلين الجن والإنس وهو أفضل الرسل وخاتم النبيين لا نبي بعده قد شرح الله له صدره ورفع له ذكره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره وهو صاحب المقام المحمود الذي قال الله تعالى فيه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا أي المقام الذي يقيمه الله فيه للشفاعة للناس يوم القيامة ليريهم ربهم من شدة ليريحهم ربهم من شدة الموقف وهو مقام خاص به صلى الله عليه وسلم دون غيره من النبيين
قال المصنف رحمه حفظه الله تعالى بيان منزلته صلى الله عليه وعلى آله وسلم gaba ta uku malam ya ce bayani game da matsayin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyallan gidan shi la ba'sa bi bayani manzilatihi bi madhihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bima madaha Allah bih malaci babu laifi game da yin bayani akan matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ta hanyar yabansa amma da irin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yabe shi da shi, ina fata mun gane, yana so ya muku tambihi ne game da darasin da ya wuce baya, wanda manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alaihi wa sallama ya hani al'ummarsa game da wuce iyaka da zurfafawa cikin yabansa. Da hadisi ya tabbata daga manzan Allah sallallahu Alaihi yake cewa la tuturuni kama ataratin nasara na Maryam, kada ku zurfafa ku wuce iyaka, ku wuce gona da iri wurin yabona irin yadda kiristoci suka wuce iyaka wurin yaban ɗan maryam wanda shine dan maryam kenan isa alaihi salatu wassalam kaga yabo da zurfafawa da wuce iyaka wurin yaban annabi isa sai yasa suka allantar da shi saboda annabi isa wata mu'jiza ce da aya da allah ya bar ma mutanen duniya su gani ina fata mun gani saboda allah ya samar da annabi isa alaihi salam ba tare da uba ba ta hanyar uwa mai tsarki wadda ba ta san datti ba na lalaci ko kuma abin da ya shahi sharbi ina fata mun gane lokacin da maryam salam Allah ya kaddari za ta ɗauki cikin annabi isa maryam kowa ya santa ya san kamewarta ya san cewa mutum ne kirkici kuma ya san 'yar gidan suwa ce ce kuma iyayenta suwa ne ne mutanen kirki ne abin yabo shi yasa lokacin da kafirai ko kuma wanda suka tuhumce ta suka ganta ɗauke da ɗa suka ce ma kana abuki ra'asau wa ma kana ummuki baghiya babanki ba mummunan mutum bane ba mummunan mutum bane ba lalataccen mutum bane kuma mahaifiyarki ba karuwa bace bi ma'ana kenan ina kika samu ɗa kenan kaga sun nuna tsarkin gidansu ko da cewa mutanensu mutanen kirki ne to ita da kanta Allah ya nuna tsarkinta da kasancewa ta mutum ne kirkici ko wa maryama wa maryama ibnata imran allati ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina mhm wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat min alqanitin to sai Allah ya kaddari za ta aifo annabi Isa bayan ta ɗauki cikin shi ta haife shi sai ta ji tsoron abin da mutanenta za su gaya mata Allah ya ce idan kin dawo wurin mutanen ki karke ma kowa magana idan suka tambaye ki game da abin da kika samu nuna musu shi kawai abin da ake so gare ki kenan kawai tana dawowa cikin mutanenta suka fara tambaya قالوا يا مريم أنى لك هذا wannan kuma daga ina ai ga tambayar ba wai ai tambaya bace ta tsuntuwa akai a'a daga ina ya fito wanga yaran bi ma'ana ta wace hanya kika same shi an san da cewa baki da mishi ko ina kika samu da fa asharat ilai sai ta musu haka bi ma'ana su tambaye shi قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا سنة فدا هكا سيتي قال أنا عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا suka ji yayi magana karara cewa shi bawan Allah ne Allah ya ba shi littahi kuma ya sanya shi daga cikin annabawan shi to kaga sai zamanto mu'jiza a cikin mutane yahudawa suka bata ta suka zarge ta ina fata mun gane amma kaga sai zamanto wata aya ce a cikin mutane shi annabi isa kamar yadda Allah ya bayyana to dalilin haka sai ya samu makana da matsayi a cikin zukatan mutane tun ana girmama shi ana yaban shi ana tada shi suka ce dan Allah ne ƙarshe ma suka ce shi ne Allah wasu suka ce a shi Allah uwar shi Allah kuma Allah Allah bi ma'ana Allah guda uku ne inna Allah thalithu thalatha to shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yake guje ma al'umma shi saboda annabi Muhammad shine madaukaki daga cikin mutane yafi duk wani annabin da Allah ya turo a doron kasa babu wani annabi ko manzo da ya kai farala ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam to annabi sai yake ce al'umma shi la tuturuni kama atratin nasara ibn maryam kada ku zurfafa cikin yabona kamar yadda nasaru suka zurfafa game da dan maryam shine annabi isa alaihi salam innama ana abdun sani cewa ni kan bawa ne faqulu abdullahi wa rasuluhu idan har za ku yabe ni ku tada ni ga abin da ya kamata ku ce mini bawan Allah kuma manzan Allah kaga cikin faɗar bawan Allah da manzan Allah kalmomi ne guda biyu masu girma da suke nuna matsayi da girma na manzan Allah kuma da za su iya kare duk mai amfani da su game da fadawa cikin ɓannar da za ta sa ya wuce iyaka game da haƙƙin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to shi yasa mala ya kulla wanga babun yana mai ce mana babu laifi mutum ya dinga bayanin manzilan manzan Allah da matsayin da Allah ya bashi bi ma'ana karka wuce inda Allah ya aje manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wurin bayyana matsayin shi bi ma'ana da yace can kar a yabe shi a wuce iyaka baya nuna ba za a ga matsayin manzon Allah ba a wurin Allah madaukakin sarki ina fatan kun gane ko sai ce la ba'sa bi bayani manzilatihi bi madhihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bima madahahu Allah bihi babu laifi ya halatta game da yin bayanin matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar yaban shi da girmama shi da taɗa shi da irin abin da Allah ya yabe shi da shi. Wa zikiri manzilatihi allati faddalahu Allahu biha wa i'tiqadi zalika. Kuma babu laifi a dinga ambatan matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wadda Allah ya bashi kuma ya ɗaukaka shi da ita wannan matsayin da kuma kudirci haka a cikin zuciya duka wannan babu laifi. Abinda ba a so zurfafawa da wuce iyaka ka dinga kallon manzon Allah kana ba shi sufofi daga cikin sufofin Allah ko kuma ka aibata shi wannan duka laifi ne amma babu laifi ka yabe shi babu laifi ka tada shi da irin abin da Allah subhanahu wata'ala ya yabe shi da shi da din yaban da zaka mu annabi da duk yadda kake kamnar shi da duk yadda zaka yi amfani da kalmomi wurin shinshina ga manzon Allah ba za ka yi kamar Allah madaukakin sarki ba falahu sallallahu alaihi wasallam almanzilatul ulya lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da matsayi madaukaki allati anzalahu Allah fiha matsayin da Allah ya sauke shi akai wa huwa abdullah na farko kusancewa bawan Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bawa ne daga cikin bayin Allah an gane ko wa rasuluhu kuma manzo ne daga cikin manzannin Allah wannan ita ce ƙarshen martaba da girma kasancewar shi manzo ne na Allah ina fatan mun gane wannan shine yar memo da dama daga cikin wanda ba su san abin da suke ba hankali idan aka ce annabi sallallahu alaihi wasallama mutum ne irin mutane sai su ce an aibata manzon Allah babu aibata shi to me kake so a ce Allah subhanahu wataala shi da kansa yace annabi mutum ne irin ku kuma ya ce annabi ka gaya ma al'ummar ka cewa kai mutum ne irinsu ƙul inna ma'ana basharun kuma mi miflukum mene ne miflukum eh kamasku irinku mutum ne jinsin mutane yadda kuma kuke mutane mene ne bambanci yuha ilayya ana min wahayi ina da wata alaka kai tsaye da ubangiji wadda ku dukan ku ba ku da ita Allah yana min wahayi akwai zancen sirri tsakanina da ubangiji akwai sako da ake turo mana daga sama ta bakwai mala'ika jibril ya kama wanda ku dukan ku ba mai kama ku ba wanda ake kama cikin ku kenan kaga wannan alqur'ani ne ya faɗa amma sai ka gana cewa an izala sarraina manzo Allah wanda ke cewa annabi mutum ne kamar kowa bi ma'ana kamar kuku mutane ba mala'ika ba ne ba wanda kaga jinsin mala'iku an halicce su da menene da haske kamar yadda hadisi manzala sarsa ya tabbatar da haka ba aljani ba ne ba wanda jinsin aljani an halicce su da mi da wuta mutum ne irin kuku mutane wanda asalinku menene annabi adam ne ƙasa kullukum li adama wa adam min turab kullukum li adam kullukum li adam wa adam min turab wanda kuma shine asalin ku annabi adam sannan kuma Allah ya halicce ku sauran mutane ta hanyar tsatsan annabi adam da mani wanda takan ha wannan kowa ya biyo kina kaga annabi mutum ne irin mutane bambancin shi da mutane ana mishi wahayi ina fatan mun gane amma ka ce ba mutum bane ba kaga wannan ai kuskure ne babba saboda kana kokarin ka karaita alqur'ani kenan ko tunda Allah ya ce kul inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya ina fata mun gane yawwa manzo ne na Allah madaukakin sarki ilan nasi kafa ya zuwa mutane baki daya wannan matsayin ma banda manzo Allah babu wanda ke da shi daga cikin annabawa ko manzanni da suka gabata kowane manzo ana turo shi ne zuwa ga al'umma shi da mutane shi amma annabi an turo shi ne zuwa ga mutane gaba ɗayansu da su da aljannarsu kaga wannan kaga yabo ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin yaban da Allah ya mishi wa ila jami'i thaqalain aljinn wal ins ya zuwa kuma gaba ɗayan mutane da aljanu Allah ya turo shi wa huwa afdalur rusul manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafificin manzanni da ya fi su wa khatamun nabiyyin la nabiyya ba'dahu kuma shine cikamakin annabawan da babu wani annabi da zai zo da sabo shari'a banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi ma'ana da shine Allah ya rufe annabauta da manzanci kaka ba wani annabi da zai zo bayan annabi da sabo shari'a ina fata mun gane annabi Isa alaihi salam zai zo a ƙarshen duniya na daga cikin manyan manyan alamun da ke nuna alkiyama za ta tashi zawa annabi Isa alaihi salam annabi isa idan ya zo duniya ba zai zo da sabon shari'a ba bal ma zai yi sallah bayan al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam shine suke cewa yana da matsayi guda biyu manya manya gashi manzo kuma gashi shi sahabi ne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ina fatan mun gane kina annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shine cikamakin annabawa da manzanni gaba ɗaya babu wani annabi da zai zo bayan shi wa qad sharaha Allah sadra wa qad sharaha Allah lahu sadrahu hakika Allah madaukakin sarki ya yalwata kirjin shi kamar yadda ya bayyana alam nashrah laka sadrak wa rafa'a lahu dhikrahu kuma ya ka ambatan shi wa rafa'na laka dhikrak wa ja'ala dhillata was-saghara ala man khalafa amrahu kuma Allah ya sanya kaskanci da tozarci akan duk wanda ya khalafa ma an al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi ma'ana ya saba ma umarnin shi wa huwa sahibul maqamul mahmud wa huwa sahibul maqamil mahmud kuma shine ma'abucin al maqamul mahmud wani matsayi ne abun yabo alladhi qala Allah ta'ala wanda Allah madaukakin sarki yace fihi game da wannan matsayin عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا يا كسا وكما الله سبحانه وتعالى زي تاشيك أو أن مسعي مسعي أبن يبو أبن جرماك أي المقام الذي يقيمه الله فيه للشفاعة للناس يوم القيامة ليريحهم الله ربهم كو abinda ake nihi da al-maqamul mahmud malaci shine ai matsayin da Allah zai tsayar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin shi wannan yinin domin yi ceto ga mutane gaba ɗaya tashin alkiyama dan Allah madaukakin sarki ya sauƙaƙa musu ya sassabta musu min shiddatil mawqif saboda tsananin tsayuwa al'umma za su samu kansu cikin takura da damuwa ga sanan sun yi tsaye ba a ce musu komai ba har su takuru su cutu su nemi ma kai ayi hisabi wanda dai aka kaddara ma wuta ya tai wuta nan aljanna ya tai aljanna saboda cutuwa da tsayuwa da suka hakan zai sa su dinga neman ceto wurin annabawa a jeron annabi ibrahim ya ce a ku jeron annabi kaza saboda ni na taɓa yin kaza a duniya ban san menene matsayina ba a yau ku je wurin annabi wani su garza su je wurin annabi kaza annabi musa kaza da kaza duka su je ƙarshe ya ce ku je wurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annabi Muhammad shine Allah zai bashi wannan matsayin da bai ba kowa shi ba daga cikin mutane daga cikin halittun shi gaba ɗaya kenan nan Allah zai ji annabin shi kuma ya karɓi ceton manzon shi akan dukkanin halittu kafiransu da mumunansu a cece su gaba ɗaya game da wannan tsayuwar ta azaba a zo a yi musu hisabi ina fata mun gane to wannan shi da ana maqamul mahmud wanda Allah ya tanadin shi ga manzon shi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa huwa maqamun khasun bihi an karanta shi nan eh وهو مقام خاص به صلى الله عليه وسلم دون غيره من النبيين wannan matsayin wani matsayi ne na keɓance da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama banda wani shi daga cikin annabawa kaga wannan yabo ne ko yabo ne ga manzon Allah a ce yana da wani matsayi gobe kiyama na ceton al'umma gaba ɗayansu kuma Allah ya shi ceton shi kuma shi kaɗai ke da wannan dama daga cikin annaba da manzanni wani shi bai da wannan dama kaga wannan yabo ne ga manzon Allah amma kaga an yabe shi ne da abin da Allah ya yabe shi da shi ina fata mun gane sai ce
wa huwa akhsha wa huwa akhsha maqamu وهو أخشى الخلق لله وأتقاهم له وقد نهى عن رفع الصوت بحضرته صلى الله عليه وسلم وأثنى على الذين يغضون أصواتهم عنده فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم قال الإمام ابن القيم قال الإمام ابن كثير رحمه الله هذه آيات أدب الله فيها عباده المؤمنين فيما يعاملون به النبي صلى الله نبي صلى الله عليه وسلم من التوقير والاحترام والتبجيل والإعظام ألا يرفعوا أصواتهم بين يد النبي صلى الله عليه وسلم فوق صوته ونهى سبحانه وتعالى أن يدعى الرسول باسمه كما يدعى سائر الناس فيقال يا محمد وإنما يدعى بالرسالة والنبوة فيقال يا رسول الله يا نبي الله قال تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا كما أن الله سبحانه يناديه يا أيها النبي يا أيها الرسول وقد صلى الله وملائكته عليه وأمر عباده بالصلاة والتسليم عليه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
ما ليتي وهو أخشى الخلق لله من ذا الله صلى الله عليه وسلم شيني ما في جنس أوران الله قبائل bi ma'ana ya fi kowa jin tsoron Allah kaga wannan yabo ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma haka Allah ya yabe shi da shi ina fata mun gane wa atqahum lahu bi ma'ana ya fi su jin tsoron Allah gaba daya babu wani daga cikin halittun Allah wanda zai kamo manzon Allah cikin fage na tsoron Allah annabi ya zarce sai ya yi kowa وقد نهى عن رفع الصوت بحضرته صلى الله عليه وسلم حقيقا Allah madaukakin sarki ya hana daga sauti idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan a daga cikin ladabin da Allah ya wajabta mu mu'minnai shine idan annabi na nan kada ku daga sautin ku sama sama a yayin yana tare da ku ko yana yana kusan ku wa afna ala alladhina yaqudduna aswatahum indahu kuma Allah madaukakin sarki ya yabo game da mutanen da suke sassautar da sautin su gurin manzan Allah sallallahu wa ala alihi wa sallam fa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi ya ku wanda kuka yi imani da Allah kada ku dinga ɗaukaka sautin ku sama sama sama da sautin manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wala tajharu lahu bil qawl kada ku dinga bayyana masa magana ka jihari ba'dikum li ba'd irin yadda kuke bayyana ma junanku magana kada ku ringa daga sauti kuna magana sama sama ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama irin yadda kuke cire sauti kuna daga sauti tsakankanu an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun in ba haka ba ayyukanku za su rushe alhalin ba ku da labari kaga wannan aya abin tsoro ce ga dukkan wanda ya imani da Allah wanda tana nuna ashe cewa mumuni ayyukansu suna iya rushewa ba tare da ya sani ba yana tsammani yana da lada yana tsammani yana da alkhairi ya yi aikin da zai sa aikin shi ya rushe gaba daya kuma la ya shi'ur bai ma sani ba shi Allah ya shi mai kare kenan yin hakan rashin ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana iya sabbaba muku aikin ku gaba daya ya rushe إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله للي وأن سكي سسوت صوت سور من زاء الله صلى الله عليه وسلم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى وأن سوني وأن الله يتشك زكاة تنصد إيمان لهم مغفرة وأجر عظيم للي سنا دقافرة مصمم دلادكم مجرم أورم الله إن الذين ينادونك من وراء الحجرات lalle waɗanda suke kiranka daga bayan ɗakuna ko daga bayan gida aksaruhum la yaqilun mafi yawan su ba sa hankalta walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim ina ma da a ce sun yi haƙuri ya zuwa lokacin da zaka fito wurin su lakana khairan lahum da hakan ya kasance shine mafi alkhairi a gare su wallahu ghafurur rahim lalle Allah mai yawan gafara ne ko mai jin kan bayin shi kaga wannan aya tana koya mana ladubba game da mu'amalantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala al-imam ibn kathir rahimahullah ibn kathir yake cewa Allah shi kanshi hadhihi ayatun ajjaba Allah fiha ibadahu al-mu'minin lalle waɗanga wani kaso ne na ayoyi da Allah ya ladabtar da bayan shi mu'minai a cikin su fima yu'amiluna bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam a cikin irin abin da ya kamata su mu'amalanci manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi min at-tawqir na daga girmamawa wal ihtiram da kuma bi ma'ana at-tawqir wal ihtiram wat tabjil wal i'zam duka kalmomi ne masu dukan ma'ana guda bi ma'ana ku girmama shi ku kammama shi ku bashi ban girma sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa Allah ta rafa'u aswatakum bayna yadayin nabi sallallahu alaihi wasallama fawqa sautihi kuma kada ku cire sautinku da muryarku a wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sama da muryar shi wa naha subhanahu wa ta'ala an yud'a ar-rasulu bismihi kama yud'a sa'irun nasi kuma Allah madaukakin sarki ya hana a kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sunan shi kamar yadda ake kiran sauran mutane fayuqalu ya muhammad kama a ce ya muhammad Allah ya hana haka bai dace ba ku ce ya muhammad ku kira su sunan shi haka gaya sai kun hada da girmamawa da ban girma a ciki qala ta'ala innama yud'a bi risala ku sani cewa akan kira sa ne da manzanci wan nubuwa ko kuma da annabci fayuqalu sai a ce ya rasulullah kaga wannan suna ne na girmamawa saboda an hada shi da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nabi Allah ko ku ce ya ma'aikin Allah ko kuma ya annabin Allah qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha kada ku sa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a tsakankaninku kamar yadda kuke kiran junanku amma yadda zaka ce Musa Ibrahim to bai dace ba ku ce Muhammad bai dace ba haka Allah ya sauko aya don girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ya rasulullah ya nabi Allah ko ya abul qasim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kama anna Allah subhanahu yunadihi bi ya ayyuhan nabi kama yadda Allah madaukakin sarki yake kiran annabin shi da cewa ya ayyuhan nabi kaga irin wannan kira yana da yawa wanda Allah ya manzon shi a cikin alqur'ani mai girma ko ya ayyuhan rasul ko kuma faɗa Allah da yake cewa ya ayyuhar rasul a cikin alkur'ani mai girma kaga kira ne na girmamawa wa qad sallallahu wa mala'ikatahu wa qad sallallahu wa mala'ikatuhu alayhi hakikan Allah da mala'ikun shi sun yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bi ma'ana Allah madaukakin sarki shi da kanshi yana kiran manzon shi ne ko ya kire shi da manzanci ko ya kire shi da annabauci ya ayyuhan nabi ko ya ayyuhar rasul kenan ku bai dace ba a ce ku kire shi sunan shi gaya haka kawai ina fata mun gane Allah ya yi hannun haka annabawa da dama a cikin alkur'ani Allah yakan kira su kai tsaye kamar annabi Musa ya Musa khudha wa la takhaf ko sai wa ya zakariya ya yahya da ire-iren su a cikin alkur'ani amma in ka ji Allah ya kiri annabi Muhammad kai tsaye to sai ya hada shi da manzanci ko kuma annabauci Muhammadur Rasulullah kaga da yake rashi da sunan shi sai hada da manzanci kai tsaye wa ma muhammadun illa rasul annabi muhammad ba kowa bane face manzo ne wa ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah kaga duka ban girma ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam amma ba za ka samu inda Allah ya ce ya Muhammad ba a cin alkur'ani sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wannan kaga yabo ne da ban girma ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gwalgwadon yadda Allah ya yabe shi madaukakin sa kan mu zurfafa mu wuce iyaka wurin yaban annabi har mu fita cikin haddin shari'a Allah da mala'ikun shi sukan yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam salatin Allah ga annabi shine Allah ya yabe sa a wurin mala'ikunsa ina fata mun gane wannan shine salatin Allah ga manzon Allah Allah subhanahu wata'ala ya dinga yaban annabin shi a wurin mala'ikun shi salatin mala'iku ga manzon Allah shine addu'a suke yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ina fata mun gane sai me wa amara ibadahu bis salati wat taslim alayhi haka Allah madaukakin sarki ya furu bayan shi da yin salati da taslimi akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace inna Allah wa malaikatahu lalli Allah da mala'ikunsa yusalluna 'alan nabi suna yin salati akan annabi annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam imana Allah yakan yabi yakan yabi manzon Allah gaban mala'ikunsa haka mala'ikun Allah sukan yi salati ga manzo Allah shine suna masa addu'a yace ya ayyuhallazina amanu ya ku wanda kuka yi imani da Allah sallu alaihi wa sallimu taslima ku yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ku yi taslimi gare shi matukar taslimi kaga wannan foro ne daga Allah madaukakin sarki na cewa ayi ma manzon shi me salati shi ma da mala'ikun shi suna yi mishi salati wanda kar ku manta salatin Allah ga manzon shi shine mi hmm ya yabe shi wurin mala'ikun shi ina fatan mun gani ولكن لا يخصص لمدحه صلى الله عليه وسلم وقت ولا كيفية معينة إلا بدليل صحيح من الكتاب والسنة سيدي إن جمالا ba a keɓancewa game da yabon manzo Allah sallallahu wani lokaci ko wani tsari da salo keɓantacce sai da dalili ingantacce daga alkur'ani da sunna ba za ku iyakance wani lokaci ba ko wani dama ko kuma wata kaifiya ko wani salo na yaban annabi ku keɓance mashi lokaci da rana da yadda ake yi sai in kuna da hujja ƙarƙashin ƙur'ani da hadisi kama ya fa'aluhu ashabul mawalid ko mawalidi eh fama yaf'aluhu ashabul mawalidi min takhsis al-yawm alladhi yaz'umuna annahu yawm yaz'umuna annahu yawm mawlud mawlidihi limadhihi bid'atun munkara malace irin abinda ma'abuta yin maulidi suke yi na kebance yini ko rana wadda suke riya cewa wannan yinin shine yinin maulidin manzon Allah dan aibe shi a ciki wannan malam yace bid'a ce abin kyama imana ce ba za a yi ban manzon Allah za a yi ban manzon Allah a watan Rabi'un al-Awwal kuma sha biyu a cikin shi wannan kebance rana da yini da yadda za a yi sai babu dalili a Qur'ani da hadisi shi yasa bid'a ce abin kyama ina fatan mun gane kenan kaga yaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da abinda Allah ya yabe shi da shi abu ne mai kyau kuma yaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kalmomi masu kyau wanda suna ɗauke da ma'ana kyakkyawa babu wuce iyaka game da sha'anin shi ko kuma kaskanta shi shi ma abu ne mai kyau wanda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sukan yabi annabi a gabansa idan kafirai suka gaya masa ba daɗi sai a samu ɗaya daga cikin sahabban shi kamar da muka ce Hassan na yi sai ya mai da martani ta hanyar yin waƙi ya mai da kafirai martani mai zafi game da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ina fatan mun gane shi yasa kenan in zaka yabi annabi kada ka wuce iyaka kada ka zurfafa ta yadda zaka rika bashi sifa daga cikin sufofin Allah na daga cikin zurfafawa game da yaban manzo Allah shine roƙon shi kuma bayan Allah ba a roƙon annabi da biyan bukata yin hakan kamar bashi wata sifa ce daga cikin sofofin Allah kuma wuce iyaka ne game da sha'aninsa ba a neman agaji ko taimako wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ina fatan mun gane kuma ba za a bashi sifa daga cikin sofofin Allah ba bi ma'ana a ce ko ya san gaibi kaga sanin gaibi wata sifa ce da Allah ya kaɗe ta da ita shi kaɗe wani shi baya tarayya da shi a cikin wannan sifa sai shi kaɗe idan ka ce annabi ya san gaibi kamar ka tara shi ne da Allah cikin irin ababen da Allah ya banta da su ka wuce iyaka wurin mu yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata mun gane saboda Allah shi kaɗai ne ya san mi gaibi idan aka ce gaibi ana ni al-ghaibul mutlaq gaibi kai tsaye Allah kaɗai san shi babu wani annabi daga cikin annaba ko manzo daga cikin manzanni da ya san gaibi sai in Allah ya leƙar da shi wannan gaibi shi yasa yace alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi eh fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasul Allah shine masanin gaibi baya bayyana gaibin sa ga kowa sai ga wanda ya yarda da shi daga cikin manzannin shi sai ya liƙar da shi wani sha'ani daga cikin gaibinsa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma annabi ga gaya ma al'umma qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah ka ce ma al'umma ka babu wanda ya sani a cikin sararin sammai gaba daya da kasai dukansu babu wanda ya san gaibi sai Allah shi kadai Allah ya ce mu annabi ka ce mu al'ummarka ni ba na mallakar taskokin Ubangiji wala a'lamul ghaib kuma ban san gaibi ba a cikin wata aya ke ce walau kuntu a'lamul ghaib da a ce ni annabi na san gaibi lastakthartu min alkhair wa ma massani as-su da na yawaita alkhairi kuma da cuta bata same ni ba amma annabi bai san gaibi ba waƙa'i tarihiyya sun faru da dama da suke bayyana cewa lalle annabi bai san gaibi ba ababe da dama a cikin tarihi annabi bai san gaibi ba a ce kuma annabi bai san gaibi ba aibi bane ga annabi ba kaskanta annabi bane ba ba shi sifa ce wadda ta dace da shi saboda babu wani annabi da ke tarayya da ubangiji a cikin sifa ko kuma wani abin da Allah yake banta da shi babu ina fata mun gane amma wasu sai su fahimci cewa an ce annabi bai san gaibi ba sai su ce an walakanta annabi na taba shi da kunne na wata ta yi kira gidan radio tana tambaye wani malami wai shin da gaske ne wai annabi ya san gaibi sai ce a in kika ce gaibi ɗai kenan gaibobi ya sani wallahi da kunne na nashi ba gaibi ba gaibobi to ba kaji irin tawa subhanallah to kaga wannan ita ce shubhar da ta kwari da dama daga cikin mutanen da suna zaton su malamai ne kuma ba malamai bane ba annabi bai san gaibi ba lokacin da hadithatul ifk ta faru kaga an zargi Aisha da kalmar mummuna ta zina aka zargi wani sahabi barrantacce daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Safwan ibn Mu'attil as-Sulami aka ce yayi zina da Aisha munafakai suka dinga yada zancen annabi ya samu kanshi cikin damuwa aisha ta samu kanta cikin damuwa abubakar siddiq ya samu kan cikin damuwa mamma aisha ta samu kanta cikin damuwa kai sai da yaki ya kusa ya barke tsakanin al-aus da al-khazraj a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda annabi sai da ya tashi ce wane ne zai isan mini akan abdullahi bin ubay bin salul saboda ya ci mutuncin iyalina wani ɗaya daga cikin mutane ya tashi wanda ba ɗan ƙabila su bai ce zan je in kashe shi ɗaya daga cikin ƙabila su ya ce ƙarya kake wallahi wance ce to kai munafiki ne kuma kana jayayya akan munafikai sai faɗa ya kusa ya barke tsakankanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah bai kaddara ba yaki a tsakankanin su labari ya yaɗu cikin garin Madina kusan wata guda wahayi bai sabko ba tun annabi na binciken wanda wasu daga cikin wanda suke mu'amala da Aisha me kika sani game da Aisha ba ni labarin abin da kika sani da ce ni abu din kasa abu kasa na sani game da ita kaga ya samu kashi cikin mi cikin damu da ya san gaibi an bata lokaci haka ku ga yamma an bata lokaci haka ba za a bata lokaci karshe kai sai da je gaban Abubakar da kuma ummu roman ita ce mata abubakar uwa aisha ga aisha gabanta ya ce ta bayyana mashi karara ya ce ki gayyace in kin aikata in biki aikata ba wai Allah zai barantar da ki amma in kin san kin aikata laifi ki bayyana saboda Allah ya karɓi tuba wanda suka yi itirafi suka nuna sun yi laifi ta ce ni ba zan iya ce muku komai ba sai irin abin da annabi ya ako ya ce ma ‘yan uwan annabi Yusuf ko? me ya ce musu fasaburun jami'i fasaburun jami'i ana cikin wannan yanayin ne Allah ya sabko Jibril don ya sanar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam cewa Aisha ta barranta game da abin da ake tuhumarta da shi kaga da ya san gaibi da zan ce ya ƙari sai ce abin nan da ake gayi ƙarya ne amma bai sani ba bai sani ba za a zo gobe kiyama mutane suna ƙoƙarin su sha ruwa daga cikin tabkin alkawthar na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai a dinga kore su sai dinga cewa ai sahabbai na ne al'umma ta ne sai ya ce ai baka da labarin abin da ya faru abin da suka aikata bayan ka da ya san gaibi ya yi tambaya eh sun bace mishi eh abin zai bashi mamaki da ya san gaibi da sai ce to dama ya san sun canza amma sai ka ce ai bayan ka sun yi mi sun canza sun baddala haka ayat taimama sarka ta Aisha ta bace ashira kuma yake ya haukanta aka tsaye da mutane har aka shar'anta yin taimama sai daga baya da rakume tashi aka ganta da ya san gaibi fa sai ya ce mi yana karkashi abu mai sauki ma to girmama annabi ne kace bai san gaibi ba annabi bai san gaibi ba sai abinda Allah ya lekar da shi na daga gaibi ko shakka babu Allah ya lekar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu da dama daga cikin gaibi ce tunda Allah ya gwada mishi wuta ya gwada mishi aljanna ko ba haka ba wuta da aljanna gaibi ne ko ba gaibi bane gaibi ne kafin Allah ya nuna ma annabi ya gansu bai gansu sai da Allah ya mi ya lekar da shi Allah ya ba annabi labarin ababen da za su faru kafin tashi alkiyama annabi ya ba da labarin su kafin ya mutu kuma ga sanan mana ta gani suna faruwa wannan duk al'amarin daga cikin al'amuran mi gaibi wa ya bashi labari kafin Allah ya bashi labari ya sani bai sani ba wannan shine hakikanin gaskiya amma karka cewa annabi ya san gaibi wannan kuskure ne tunda ayo alqur'ani sun fito karara sun ce annabi bai san gaibi Aisha ta ce na daga cikin abin da idan ka faɗa kai kiran ƙarya ga manzon Allah ka ce annabi ya san gaibi. Hadisi a cikin Bukhari. Wannan kenan ku bar shurarensu. Daga wanda ya tsuha shekaru suka mai yawa ya zan yake ta hankalin shi ya gushe sai wanda jahili ne tan ta gare jahili bai san abin da yake faɗa. Ina fata mun gane. Wannan shine gaskiyar lamari. Amma ka ce annabi ya san gaibi. ka yabe shi ka wuce iyaka game da yaban shi har ka ba shi sifa daga cikin sifofin Allah wannan yan bid'a kakuyi mamaki nan suna faɗin haka wallahi idan kuka je wurin maulidi za ku suna gayan kalmomin da kunne baya iya jimiri wurin ya shurare su wurin yaban annabi kai ba ma annabi ba shehun su shehun su ma kawai shi Sheikh Ibrahim Inyas a cikin littafin shi Asirul Akbar yaban annabi ne yake yace ku sani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ma salla qattu bai taɓa yin sallah ba wa ma sama bai yi azumi ba wa ma jahada bai taɓa yin jihadi ba wa ma walada bai aihuwa ba wa ma wuli da ba aihe shi kuma yace bai aure ba wai yaban annabi ne wanka wannan ba tausarta da manzo Allah bane ba kuma ba bashi matsayi ne na Allah ba in ka ce bai aifa ba ba a aife shi ba ka sifanta shi da wa Allah wane ne bai aifa ba ba a aife shi ba Allah lam yalid wa lam yulad kaga wannan shine wuce iyaka game da sha'anin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka a cikin littafin shi wanda ake cin shi dawawinu sit yana yaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa huwal abdu haqqan wal anamu abiduhu wa min nurihi al-kawnani minhu tafajjarat ulumu jami'ir rusuli wal kullu yashrab yace annabi bawa ne da gaske kaga wannan magana haka nan ne ko shakka ba ko sai yace kuma halittu ma bayin shi yace daga hasken annabi ne aka samu duniya da lahira yace kai daga manzan Allah ne duk wani ilimin annabi ya bubbugo ya samu asali daga manzan Allah wanda kaga annabawa wa ya sanar da su Allah amma ya ce duk wani ilimi na annabi ya samu asali ne ya bubbugo ne daga hasken manzan Allah salbi ma'ana annabi ne sanar da su wannan ilimin wanda kaga wannan ƙarya ce da wuce iyaka da zurfafa game da yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai abubuwa da dama wanda Allah in ba dan da yaba manzon Allah sallallahu alaihi labarin su ba bai san su lokacin da Allah ke ba annabi sallallahu alaihi labarin mutanen da suka gabata na kafirai da irin abin da ya kasance tsakankanin su da annabawan su Allah da ya gama ba su labari sai ce zalika min anba'il ghaibi nuhiha ilaik wannan na daga cikin labarin gaibi da muke maka wahayi zuwa gare ka da muke sanar da kai shi ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha kai da mutananka ba ku taba sanin wannan labarin ba gabanin mu sanar da ku a yau in ka ce annabi ya san gaibi kenan ka in Allah ya bashi labari ma yayi kenan ya sani haka a cikin littafin shi kashiful ilbas yake cewa ai jibril yana kawo wahayi ne wurin manzon Allah amma kafin ya zo ma annabi ya san aya kaga wannan kare ta qur'ani ne neman yaba annabi sai suka rusa shi suka bashi matsayin Allah kaga hakan bai dace ba ina fata mun gane baka ba manzon Allah matsayin Allah shi yasa annabi hana a wuce iyaka game da ya shi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya zaka cewa annabi ya san qur'ani kafin a sabko mishi kuma ya jiran wahayi kafin ya san cewa Aisha ta barranta eh to kenan kace haka kenan ka sa annabi kamar wasanni ne yake bi ma'ana ya san abin da ke barranta na Aisha game da abin da ake tuhumar ta da shi yake gai sai da Jibril ya zo ya gaya masa ya gaya masa abin da dama ya san shi kaga haka wuce iyaka ne game da sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam abin da ke nuna cewa annabi bai san wahayi ba kai han Allah ya masa wahayi shi ga ayar da muka karanta ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha fasbir innal aqibata lil muttaqin haka farkon suratu yusuf me Allah ke cewa alif lam ra mhm tilka ayat eh a taimaka mana aramun nahnu naqussu alayka ahsana alqasasi بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين منك لا برتمك ما في كاوى اللاباري بما أوحينا إليك سببا أبند مك مك وحي زوى غريك وإن كنت من قبله وأن كيدا كاف مباك لاباري لمن الغافلين كان لك تشمون لبتسوان غلابارن to ka ce kuma annabi kai haka mishi alqur'ani ya san shi kaga karanta alqur'ani mai girma ne da wuce iyaka wurin yaban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam da allantar da annabi da yan bid'a ke suna ba shi kai wasu mace suke annabi Allah ne irin yadda ya guda ya ji tsoron a masa kamar yadda aka ma annabi Isa kamar yadda shi in ya suke cewa cikin dawawinu sit fa huwa tajallu dhati bal huwa ainuha ya ce manzo Allah nan ne wurin bayyana Allah ya ce kai balma shi ne Allah shi ne ainihin tajallin ba allantar da shi ba ne na kaga kuma yabo ne shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce la taturuni kama atrat an-nasara ibn maryam innama ana abd faqulu abdullahi wa rasuluhu to bi ma'ana ba a wuce iyaka wurin yabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka tsaya akan martabobin da Allah ya ba sa idan kuma har za ka yabe sa kada ka wuce iyaka wurin yabansa ta ka bashi safofin Allah kamar yadda wasu suke daga cikin yan bid'a wanda duka hakan bai dace ba kar ka bashi safa daga cikin sofin Allah kuma kar ka aibata shi yin hakan duk bai dace ba ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sai ya ce wa min ta'zimi
ومن تعظيمه صلى الله عليه وسلم تعظيم سنته ونعتقاد وجوب العمل بها وأنها في منزلة الثانية بعد القرآن الكريم في وجوب تعظيم والعمل لأنها وحي من الله تعالى كما قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فلا يجوز التشكيك فيها والتقليد فلا يجوز التشكيك فيها والتقليل من شأنها أو الكلام فيها بتصحيح أو تضعيف لطرقها وأسانيدها أو شرح لمعانيها إلا بعلم وتحفظ وقد كثر في هذا الزمان تطاول الجهال على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم خصوصا من بعض الشباب الناشئين الذين لا يزالون في المراحل الأولى من تعليم من التعليم وصاروا يصححون ويضعفون في الأحاديث ويجرحون في الرواة بغير علم سوى قراءة الكتب وهذا خطر عظيم عليهم وهذا خطر عظيم عليهم وعلى الأمة فيجب عليهم أن يتقوا الله ويقفوا عند حدهم نعم ماليتي ومن تعظيمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعظيم سنته na daga cikin girmama manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama girmama sunnar shi duk wanda ya girmama sunnar manzan Allah ya girmama manzan Allah daidai da asuwaki idan ka girmama shi ka kiyaye shi ka girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da annabi na cewa cikin hadisin da ya inganta Bukhari da Muslim laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis siwak ba da in tsananta ma al'ummata ba da na kori su da yin aswaki inda kulli wudu a cikin wata riwaya inda kulli sala idan ka kiyaye sunna ta aswaki sunna ta barin gime da kiyaye aske shi ko kuma yin dabara a kan geme sunna ta daga tufafi karkata kansu ka kiyaye saba ma manzon Allah sallallahu alaihi cikin abin da ya foro da shi ka yi kokarin yin abin da ya fore ka gwargwadon iyawarka wannan shine abin da ake nema ga al'umma kuma kiyaye hakan yana nuna lalle tabbat kana girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa i'tiqadu wujubil amali biha ka kudirta cewa wajibi ne kai aiki da ita وأنها في المنزلة الثانية بعد القرآن الكريم kuma lalle cewa ita sunna bi ma da aka ce sunna na din hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaba daya maganganun shi da ayyukan shi da abin da aka yi gaban sa bai ce komai ba ka sani cewa lalle ita sunna fil manzilati thaniya tana cikin manzila martaba ta biyu bayan alqur'ani mai girma bi ma'ana bayan alqur'ani sai sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fi wujubi ta'zimi a cikin wajabta wajabta girmamawa wal amal da yin aiki bi ma'ana daga cikin sunnan manzon Allah ko kuma girmama shi ka girmama sunnar shi maganganun shi dai duka ko kuma ayyukan da ya aikata ko abin da aka yi gaban sa bai inkarin sa kuma ka kudurta wajibi da ka kudurta cewa yin aiki da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dole wannan zai fidda ka daga cikin yan kada katu ko kuma 'yan tatsi ne wanda suke ganin cewa babu hadisi kwata-kwata a wurinsu wannan zindikai ne arna ne ko shakka babu cikin arrancinsu bai halatta ba a aura musu haramun ne a aura musu saboda kafare ne arna ne ina fatan mun gane ba a musu sallama ba a cin yankansu idan suka mutu ba a musu sallah kuma ba a binne su a makabartar musulmi wannan shine hukuncinsu sau da sun karyata duk hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wanda alqur'ani mai girma mafi yawan hukumce hukumcen su sun zo ne a dunkule sunna ita ce ta warware su ina fata mun gane abubuwa Allah yakan gaye su ne a dunkule Allah ya ce ai haji amma cikin alqur'ani bai ba ku ba bi tafsiri daki daki ya za ku aikin haji a wani lokaci za ku tahi in kun je mi za ku fara yi da shi mi za ku kara me kamata ku yi me kamata ka ku yi qur'ani bai bayanin shi ba dalla dalla irin yadda sunna ta fayyace shi idan ka ce babu hadisi babu sunna to me zaka kenan Allah ya ce ai sallah amma bai gai adadin raka'o'i ba bai gai ba ya zaka bai ma gai sallolin guda biyar ba dukansu ya gai wasu bangare na salloli bai gai wasu bangaren ba sunayen sallolin kenan kuma bai gai adadin raka'o'in da za ku yi ba a cikin kowace sallah amma sunna ta zo ta bayyana haka idan ka ce ba za a aiki da sunna ba to me maka saura kenan akwai wasu hukumce-hukumcen da ƙur'ani bai tabbatar da su ba sunna ta tabbatar da su idan ka karanta sunna ka karanta addini gaba ɗaya ina fata mun gane da ka ce babu sunna ka karanta addini dukan shi ba abin da ya maka sauran kenan malace li annaha wahyun min Allah ta'ala saboda sunna ma bi ma'ana hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wahayi ne daga Allah madaukakin sarki kama qala ta'ala kamar da Allah madaukakin sarki yace wa ma yantiqu anil hawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya firici bisa ga sarran shi duk abin da kuka ji ya faɗa muku wahayi ne daga Allah baya ga ra'ayinsa ko sarransa duk al'amuran da yake gaya muku wahayi ne Allah ya masa Allah ya sanar da shi cewa ya sanar da ku sawan alqur'ani ne ko kuma sunnonin shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam فلا يجوز التشكيك فيها bai halatta ba a dinga jefa shakku game da sunonin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wata qalilu min sha'niha ko kuma karamta sha'aninta da ganin cewa sunnan ma ba komai bace ba wannan ma kuskure ne mai girma kuma yana nuna cewa baka girma manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam shi yasa abun mamaki yau wasu wanda suke zaton sun san fiqh sun karance su sana da cewa su ƴan malikiya ne zaka ga an kawo hadisi sun ce wanga hadisin ya saba malikiya da haka za mu aje wanga hadisi mai aiki da malikiya wallahi yanzu ne da suka ga wuta ahlus sunna ta fara kuna su suka fara ga yin wasu gaskiya wanda wanda da koyi su suke wallahi a da idan ka zo kana kama hannu cikin sallah mai sunanka dan izala suna dan kabaru ma yake ce musu a yanzu fa ku bani labari yau ma an tambaye ɗaya daga cikin malaman sai ce dukkan su babu laifi kowane ɗaya annabi ya shi yau tun da kuka kin gaya mu mutane sai yanzu me yasa yanzu kuke faɗa saboda Allah ya kawo masu kare sunna suna rushe bai da a ba sa daga kafa game da ƙarya sai sun bayyana gaskiya shi yasa kaga su kuma suna cikin takura yanzu abinda suka ke faɗi da dole yanzu su faɗi shi saboda yara ƙanana sun taso tun daga hazana kaji yaro qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaza kawai an haddatar da su sun sani kana nan zamana kana shirme yaro karami har da ce hadisi game da mas'alar kake da kake jayayya akan ta annabi bai taba sadalu ba idan kuma ya taba ku ci aka muku hadisi kai tsaye inda annabi ya saki hannun shi ya salla babu sai dai ayi dibara aka wani hadisin da ba a ambaci azu hannu ba a cikin shi sai mu ce akwai akwai hadisan da ba a ambaci tahiyya cikin su ba akwai hadisan da ba a ambaci sallama cikin su ba kuma sana bayani ne game da sifan manzo Allah sai mu ce duka babu su eh bi ma'ana hadisin da suke kafa sai su ɗauko hadisi ingantacce bukhari da muslim wanda daga ciki sahabi yana bayanin sifar sallar annabi sai su karanto shi to a cikin hadisin sai ka samu ba ambaci aza hannu ba na dama akan na hagun bisa kirji ba a cikin sallah sai su ce to wanga hujja ce da ke nuna cewa sakin hannu akai kenan kaga ba ambaci sakin hannu ba amma kuma ba a ce an yi mi ba an kame hannu to dan me za ku ɗauka shi a matsayin dalili sai mu ce to in dai yana zamantowa dalili akwai hadisan da suka zo suna bayyana wata sifa daga sifofin annabi amma ba ambaci tahiya ba ko sallama sai mu ce babu sallama cikin sallah ko tahiya kaga kenan hadisan da suke rike da shubuhohi ne kuma dabaru ne suke amma hadisan da suka zo wanda suke nuna cewa annabi ya dora hannun shi a cikin sallah suna da yawa bukhari ya zo da su muslim ya zo babu wani malami da ya shahara cikin malaman sunna sai da suka kawo bayanin cewa abin da ke sunna sallah shine idan kana tsaye ka aza hannunka na dama akan na hagu a cikin sallah wanda sunna ce daga cikin sunan na manzon Allah sallallahu kuma girmama hakan girmama manzon Allah ne sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sai su ce a malikiyance ba ai mu a malikiya ba mu men ya ce muku eh ka ku yi duba ga cewa in ba ku yi ba sallah ku ta yi ta yi sallah wanda saki hannun shi ya sallah sallah ta sai dai ya ya bar wata sunna daga cikin sunnonin manzo Allah sallallahu alaihi wanda ya kamata yayi haka kuma ko ko kan ko dalla ku duba ku gani idan ka ga mutun na tsaye baka farga sallah ce bai kiyama hannun shi kai bi ta gaban shi ma baka sani sai ya maka haka alama sallah ce ba ni mantawa wata ran mana jami'a ana muhadara a cikin masallaci sai wani na tsaye yana mahannun shaka ba wanda zai tan sallaci yake sai mai muhadar na ce mishi kai zamna zamna ka tare mu sai ka ci sallaci yake to amma da haka yake fa zai ce zai zaburo masa zamna da ya ga yana haka ya zatan sallaci yake dan haka wanda ya saki hannun shi sallar shi ta yi ba mu taba cewa sallar shi ba ta yi ba sai dai mu ce ya bar wata sunna daga cikin sunonin ma'aiki salasa wanda yin haka shi ya fi dacewa ina fatan mun gane kaga da ai ba su faɗa abin yayi musu zafi yanzu saboda ana bayyana gaskiya kuma abin karara yake kowa ya sani shi yasa yanzu dole take sa su suna faɗa abin da da suna musan shi suna inkare shi ina fatan mun gane fala yajuzu tashkiku fiha bai dace ba a dinga samun mutane shakku game da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma a dinga karamtar da sha'anin su aw al-kalamu fiha bi tashihin aw aw tad'ifin ko ko yin magana cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanya sahha hadisi ko kuma da'afa shi bi ma'ana yanzu wanga wani abu ne wanda ya zama musiba ruwan dare aga ɗaliban ilimi kawai suna rawanin me yake cewa irin rawanin girman kai suna da'afa hadisan da suke so suna saha wanda suka burge su an ce hadisi ya ce ga sai ce wannan hadisi da'ifi ne hadisi kaza sai ce wannan hadisi sahihi ne ba tare da ya san ingancin shi ko kuma rashin ingancin shi hakan ma bai dace ba yin hakan ba daga cikin girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aw tad'if li turqiha wa asanidiha malace ko kuma ka da'if ta hanyoyin da wannan hadisin ko sunna ta zo ko kuma asanidi na wannan sunna aw sharh li ma'aniha illa bi ilmin wa tahaffuzin ko kuma ka dinga kokarin yin sharhi da bayani na hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ilimi da kokarin kuma kiyayewa kada ya zama to kana wasanni baka san ma'ana hadisi baka karanto shi kana kokarin ma mutane bayani kuma baka iya wanda kaga haka ya shafi jama'atu tabligh ko mutum baka yi karatu ba kana sana'arka mutane su jawo kaska ka masallaci su ce dole sai ka karanta hadisin annabi kai bayani bayani yana da amfani yana da kyau hanya ce ta mutanen kirki annabawa da manzanni kuma haka Allah yake so ya yabi masu da'awa amma ka iya mana dan mi kasuwancin ka sai ka je ka koya ka sanya aiki ka tambayi mutum yadda harkar take in uwar ta shiga nawa ake samu ba dan ka amfana ba nan ka kuma ka fada cikin hadari sai ka zo kana musunna wasanni haka shi yasa jama'atu tabligh kawai mafi ya bata lokacin su da suke kar kuma waiwaye su ina fata mun gane za ga mutum jahili tan da gare jahili amma yana ta kokarin kiran mutane sai sun fahimci gaskiya kuma shi bai san ta me ya kai haka zama illa a je a yi kwana arba'in cikin masallaci ko a yi wata hudu ko a je pakistan a dawo a zo kuma babu komai cikin kai sai labarai kawai shi ne kawai da tsaya kai gidanka ka harrace hadisi goma na manzo Allah wanda ya wata hudu yana ce yana ta cin abinci yana kwana cikin masallaci saboda ibada jahili di yawanta wallahi mai ilimi ya fi sa saboda zai yi abuka cikin kuskure bai sani ba saboda jahili ne shi kuma ka tsaya kai karatun ka yayi kai ta fata fata kana yawo cikin abin da ba abin da zai shawo maka mafi yawa na amfani ina fatan mun gane kenan ka yi ƙoƙarin sanin ma'ana abu ka hinka isar da shi ka je a koya maka ka iya sannan ka ga gwalgwadon abin da ka sani kar ka wuce iyaka wurin ƙoƙarin yin haka malaci haƙiƙan kafara fi hadha zaman tatawulul juhal ala sunnati rasul sallallahu alaihi wasallam khususan min ba'd ash-shabab malaci haƙiƙan a wannan zamani da muke ciki an samu dagawa da wuce iyaka ta jahilai game da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bi ma'ana hadisan shi balle ma yace wasu shashi daga cikin ɗaliban ilimi annashi'in alladhina la yazaluna fil fil marahil al-ula min at-ta'lim matasa wanda suka taso wanda basu gushe ba har suna cikin matakin farko na neman ilimi sai ga suna saru yusahihuna wa yudha'ifun fil ahadithi wa yujarrihuna fi ruwat bi ghairi ilmin suwa qira'atul kutub sai kaga waɗannan matasan sun kasance suna ingantawa suna da'iftawa daga cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna ja suna sukan masu riwaya ba tare da wani ilimi ba sai dai kawan karanta littafai zai bibiye littafai karanta da ya fito sai ce kawai hadisi kaza da'ifi ne kaza da'ifi ne hadisi kaza sahihi ne da wani dan karamin ilimin shi da bai kai shi da bai isa bai kai shi matsayin da zai rika wannan aiki suna kokarin kwaikwayon su albani muhammad nasiruddin albani idan na ce albani shine ke ne ba albanin zaria ba imana muhammad nasiruddin alshi ya fice wanda allah ya ɗaukaka shi wurin me takhrijin hadisi da bayyana illolin hadisi mutum ne wanda allah ya bashi wannan makana ba wai ina nihin kallala sha'anin wanga albani na zariya ba Allah shi kan shi gafarta masa ina ne Muhammad Nasiruddin Albani sananne shahararre malamin hadisi ya za ka kwaikwaye shi kai da yanzu ka fara jami'a watakila shekara biyu ma kai kana kana koyon ilimin hadisi Albani ya yi shekara hamsin baya da wani sana'a sai ilimin hadisi yau ka zo kai kwaikwayon shi lokaci guda eh ba za ka yi kwaikwayon shi kai hakuri ka kai matsayi irin nashi sannan kai hukunci irin nashi ko kuma kai karatu mai yawa ka haƙura ka nace kai ta yi har malaman zamanin ka su makashe da cewa idan ka yi hukunci akan hadisi haka nan ne ina fatan mun gane ba kawai mutum ya je dan ilimin shi da bai kai kawo bai dinga wasanni yana hukunci game da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin yadda an bida ayo suke duk hadisin da bai musu ba ko ko yake shaƙe musu wuya sai su ce da'ifi ne wallahi hadisi ka sai wannan hadisi da'ifi ne saboda mi baya barin su shakat ya hana bid'a haka suke ko su canza mishi ma'ana dan ya ba su damar yin abin da suke wanda kaga kuskure ne da rashin girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ko aka mu hadisi ka ce mu malamin mu kaza yace kawai mu ɗan malikiya ne ko kuma shafi'awa ne ya ake kawo hadisi karkace kai malikiya ne Imam Malik bai mutu ba sai da ya wasiya cewa idan kuka ga magana ta ta ci karo da ta manzon Allah ku shifa da magana ta ku dauki ta manzon Allah haka Imam Shafi'i yace haka abu hanifa ya haka ahmad bin hanbal ya ce ya ce da hadisi ya inganta to shi ne mazhabina ku bi shi amma yi mun samu mutane da an yi hajji su mu a malikiyance kaza ne kuma shi ma dan shafiya ce mu ma a shafiyance haka kaza ne kuma tare da cewa ga hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa imamu malik wani ɗaya daga cikin magabata mai matsayi sarki ne ya so ya aza littafin shi a matsayin dustur da za a yi hukunci da shi ya ce mishi a'a kaka ɗauke shi haka sau da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi suna da yawa ba duka na kiyaye su ba kaga wannan tawazu ne da nuna gaskiya da hakikanin abin da ya kamata a yi ina fatan mun gane yace saboda hadisai suna da yawa akwai wanda na san su akwai da dama wanda ban sani ba idan ka ce kai hukum da shi ka tsaye da hukunci da shi haka nan shi ne dustur da za hukunci gaba ɗaya kaga akwai matsala kenan shi yasa da hadisi ya inganta malami girman shi na nan matsayin shi na nan mutuncin shi na nan amma sai mu aji magana shi mu nema masa gafara mu dauki hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine girmama manzon Allah idan kuma ka aji hadisin manzon Allah ka dauki magana wani kaga kenan kayi da'awar girmama wancan sama da manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mala yace wa hadha khatarun azim lalle yin haka hadari ne babba ka rika da'if ta hadisi kana saha wanda wanda kaga dama hadari ne babba alaihim akan su wa ala umma da kuma al'umma sauran mutane yanzu galibi jahilai ne da an ce hadisi bai inganta ba shikenan sai ta an ga hadisi da ifi ne waye gai malam wani ina ya karata hadisi bai te ko ina ba waye gaya masa shi ba bai sani ba kaga wannan yaudara ce da wasanni da addini ina fatan mun gane fa yajibu alaihim an yattaqullah malai ce wajibi ne a gare su ji tsoron Allah wa yaqifu inda haddihim su tsaya gwargwadon haddin su kar ka wuce iyakarka abinda ka sani isar da mutane gwargwadon sanin ka kar ka ketare abinda baka sani ba in an maka tambaya dubu baka san su baka ce Allahu a'lam ba aibi bane ba ka ce Allah shi ne mafi sani baka sani ba yabo ne ba kaskanci ba ne ba babu wanda ya tara ilimi gaba ɗaya san shi babu ina fata mun gane babu wanda ya san sunnonin annabi duka ya kiyaye su sai da a samu wannan da kaso mai yawa wani ya ɗara wani wani ya ɗara wani haka ake amma a ce ga mutum guda duka ya hardace maganganun annabi kakabu babu sai da a samu mafi yawan hardacewa wanga ya san wani bangare wanga bai san wani bangare ba za ka iya samun umar khalifa na biyu bayan mutum maza da salsan wani hadisin bai san shi ba sai ya ji shi a bakin wani sahabi wanda ke nan faɗin sunna kenan ina fatan mun gane kuma dan hadisi bai maka ba ko bai birge ka ba ko baka ji daɗin shi ba akan abin da kake kaka ce za'ifi ne ina fatan mun gane ka kai gaskiya game da shi ko da dai abin da kake ya rusa shi saboda ka ce za'ifi ne kaga akwai kokarin rusa maganar manzon Allah da kokarin nisantar da mutane game da biyan wannan sunna ina fatan mun gane shi yasa ga tabi'a ce ta yan bid'a sun riga sun saba da sun ga hadisin da ya ci karo da abinda suke aikata su ce da ifi ne ko su ce sahihi ne amma mu ɗan mazhaban malikiya ne kuma wallahi galibin su ba wanda ya san malikiya san azan malikiya ta takaita ne cikin karatun ahallari shimawi iziya risala har zuwa askar ba shi bane malikiya kawai malikiya daji ne babba mai fadi wanda a nan garin ko rantsuwa ne ba ni kafara babu wani malami mutakhassisi a cikin fannin mali me yake tafi qul maliki babu babu ko dai garanka kowa tsince tsince ne yake wanda suke da awon maliki kuma duka mafi yawa ƙarya ce suke wallahi tunda yau an akadari yace kaza a wurin shi kaza ko wani ta yace kaza ba du ba ke nuna ra'ayi bane na ƴan malikiya gaba ɗaya yayi wa wani daga cikin malikiya ya saba mishi ina fatan mun gane wannan shine hakika ne kenan lokaci yayi ina ganin ya kamata mu dakata mun faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskure ko abin da ke kama da haka Allah ya gafarta wa assalamu alaikum wa rahmatullahi